بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب في المسح على الخفين مم.
وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما مم.
وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا نعم باب في المسح على الخفين wannan babi yana bayani dangane da hukuncin shahwa akan takalma kafa ciki wanda suke na fata takalma kafa ciki wanda aka yi su da fata su ne ake ce da su alkhuffain to takalma kafa ciki wanda ba a yi su da fata ba irin takalman da suke da tsumma ne aka yi su ga baki ɗayansu ko kuma takalmin da ya zamanto an yi melansh an haɗa tsumma wani kaso kuma fata ne a jikin shi to wannan malamai sun yi saɓani akan shafa akan shi saboda alhufu wato shine takalmi kafa ciki na fata to waɗansu yi ƙiyasi da shi sun ce duk wani takalmi inda ya kafa ciki ne ya rufe mahallul fard ya suturce gurin da yake dole ne wato a wanke shi a cikin kafa to wannan ya halitta a yi shafa a kan shi waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce hufi kaɗai annabi ya ambata amma ba a yi magana akan takalma na tsumma ba irin takalman da suke irin suliye ba na fata ba suliye na keso wannan ba za a yi shafa a kan shi ba ko irin su safa da makamantansu da kuma siffar yadda ake shafa ɗin to a shafa akan hufi dai wannan ruhusa ne wato an yi rangwame ne an halitta wa mutum ya yi shafa akan hufi imma saboda yana cikin halin bulaguro imma yana zaune a gari saboda tsananin sanyi da makamantansu to ya halitta ya yi shafa akan hufi guda biyu shine ya ce walahu an yamsaha alal khuffaini fil hadari was safar wato an yi rangwame an yi rangwame ga baligi namiji ne ko mace ce ne an yi rangwame an yamsaha alal khuffain ya yi shafa a kan takalmansa ƙafa ciki guda biyu wanda suke na fata fil hadar wato a cikin halin zama a gida mutum yana zaune a gida yanayi na sanfi irin na kwanakin baya abu ya kai ya kawo ana cikin wahalan nan to mutum ya dinga kwana da takalmin shi a ƙafafuwan shi iri yadda za a ga a waɗansu guraren ana yi ko ina mutum ya rufe to ba laifi in ya tashi da asuba in zai yi alwala in ya hudda ko ina ya buɗe fuskar shi ya buɗe hannayen shi soseti ɗin da suke jikin hannayen shi ya fudda to ba zai fudda na ƙawahuwan shi ba ba laifi ya bar na ƙawahuwan shi a jikin shi wato ya ci gaba da shahwa a kansu an gane ko wasafar hakanan kuma a lokacin da yake cikin bulaguro saboda bulaguro a cikin shi an fi samun haɗuwa da wahalhalu da rashin samun nutsuwa ka je ka guri baka san ba wannan abokanan naka wanda za ku kwanta tare da su daga cikinsu akwai mai wato ɗan ƙaramin hali wanda zai iya ɗauke maka takalminka kai kuma kuɗin da ka zo da shi ɗin babu tsarin siyan takalmi a ciki kuma takalminka na fata ne ya kai jika ashirin ko jika sha wani abu kaga in ka hudda shi wato akwai matsala to koda a cikin zahi ne ba laifi ka kwanta ka yi barci da takalminka idan ka tashi kuma za ka yi sallar asubahi in za ka yi alwala ka yi shafa a kansu amma da sharaɗi malam ya ce malam yanzu huma matuƙar bai cire ba wannan takalman nashi guda biyu duka ko kuma matuƙar bai cire ƙafa ɗaya daga cikinsu ba to in dai ya cire su ga baki ɗaya to ba zai yi shafa a kansu ba an gane ko in ya fidda su a lokacin da zai kwanta ya ɓoye su ya yi matashin kai da su da ya tashi kuma ya kakaf kakaf ya sa su to in ya je yin alwala ba zai yi shafa a kansu ba dole ne yanzu sai ya wanke wannan kafafuwan nashi guda biyu wa zalika idza adkhala fihi ma rijlaihi ba'da an ghasalahuma fi wudu'in tahillu bihi salatu malam yace wa zalika to wannan halaccin shafa da aka yi akan hufi to da waɗansu sharuɗa ne an gane ko da waɗansu sharuɗa ne guda goma guda biyar daga cikinsu ga shi mai shahar guda biyar kuma a kan shi takalmin na farko idza adkhala rijlaihi idan shi wanda zai yi shahwa akan hufi din ya shigar da kafahuwan shi ba'da an ghasalahuma bayan ya wanke wannan kafafuwan nashi bayan ya wanke su da ruwa fi wudu'in a cikin alwalla ko kuma a cikin wanka wanda ta hillu bihi salatu sallah take halitta bihi wato da wannan alwalla ɗin ko kuma da wannan wanka ɗin abdamiru yarju ila tsahara ma'ana fi wudu'in ta hillu bihi salatu a cikin alwallar da sallah take halitta da wannan alwalla ɗin ko kuma fi ghuslin ya hillu bihi salatu a cikin wankan da sallah yake halitta da wannan wanka ɗin. To idan mutum ya yi alwallah, akwai alwallar da idan mutum ya yi ta ba ta halitta mai ya yi sallah ko? An gane ko? Idan muka ɗauka mutumin da yake da janaba cikin dare idan zai kwanta ya yi barci. hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim wato ya tafi ya alwalla an gane ko ya tafi ya alwalla kamar yadda umar dan khattab allah ta'ala ya kare yadda da shi wato ya hakaito hakan din abdullahi dan umar ya ce umar dan khattab ya gaya wa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato yake cewa a yarkudu a haduna wa huwa junubun قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد wato shin ya halitta kowanne daga cikinmu ya kwanta ya yi barci idan yana da janaba zala ce to idan dai kowa daga cikinku mutumin da yake da janaba ya yi alwalla cikin dare bayan janaba ta same shi to ba laifi ya kwanta ya yi barci an gane ko to wannan kaga alwalla ce wanda la tahillu salatu biha alwalla ce wanda sallah ba ta halitta a dalilinta saboda alwalla ce wanda mutum zai yi ta saboda ya samu karshashi da nishadi wajen yin wanka kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suka faɗa wanda kuma wannan shine wato ra'ayi mafi kyawo cikin ra'ayi guda biyu na malamai waɗansu suna cewa liyabita ala ihda taharataini waɗansu kuma suna cewa liyata na shaɗa fil ghusl to amma liyabita ala ihda taharataini suka ce da dalilin haka ne da macen da take cikin jini na al'ada ita ma da an umarce ta a kowane dare idan za ta kwanta ta yi barci ta yi alwalla to amma ba nassin da ya tabbatar da cewa ita an umarce ta da ta yi alwalla amma li ya tanashata fil ghusl saboda shi yanzu idan ya tafi yin alwala ya taba ya ji ruwan baya da sanyi kuma yanayin ya canza zai ce kai bari ma in yi wanka na in huta kaga idan yayi wankan shi shikenan ya sauke daga kan shi an gane saboda al'amarin a hannun shi yake to shi yasa wannan alwala ce wanda ba ta halitta a yi sallah da ita to bai cinta akwai wata alwala kuma wanda baya halitta a yi sallah da wannan alwala din Now, hmm? what is?
wallar da mutum ya yi niyya Na'am.
ba niyya zai sallar ita ko ya yi don ya yi karatun alkur'ani
Na'am. Alwallar da mutum ya yi saboda ya yi karatun alkur'ani to shin ya halitta ya yi sallah da ita ko bai halitta ba? a alwalla idan dai ta cika sharuɗanta ga baki ɗaya ba sharaɗi ba ne a sai mutum ya yi niyyar zai yi sallah da wannan alwalla ɗin matuƙar alwalla ce kamila alwallar da take halitta wa mutum ya yi karatun alƙur'ani ta halitta mai ya yi sallah an gane ko wannan insha Allahu ta'ala a cikin karatunmu na muwabba cikin kitabul qur'ani da zamu shiga gobe insha Allahu ta'ala zamu tattauna akan mas'alar da yake Allah ya masal qur'ana illa zahirun an gane ko wajen asar dan Amr ibn Hazm an gane to wannan baya daga cikin bata daga cikin alwallar da bai halitta mutum ya sallah da ita an gane ko a inda taimama ce wannan shi akwai sabani na malamai mutumin da ya yi taimama da niyyar ta halitta mai ya yi karatun alkur'ani to shin zai yi wata ibadar banda wannan karatun alkur'anin wannan shi ne inda akwai mahallu nisa'in an gane to amma abin da ya shafi alwalla wanda take kamila kayi ta da niyyar ka yi karatun alkur'ani ba laifi bayan ka zo kafin ka fara karatun alkur'anin ka yi sallah ta nafila raka'a biyu ba laifi in ka gama kuma lokacin wata sallah ta farilla yayi alwallal ka bata warware ba za ka je ka yi sallah an gane ko a to anan za mu koma baya kaɗan za ku ga a kwanan nan mun yi bayani akan alwudu'ul lughawi an gane ko alwudu'ul lughawi wace ce alwudu'ul lughawi na'am ina ga karatunmu na kitabul wudu'i ko babun fil wudu'i mun yi magana akan alwudu'ul lughawi wajen yana bayani akan yanda mutum zai yi alwala bayan ya biya bukatarsa an gane ku to in kuka yi nazari dai kun koma ba insha Allah za ku ga yanda malam ya kawo alwudu'ul lughawi fa hadha alladhi idza ahdatha Malam ya ce, To, wannan shi ne wanda idan ya yi kari, wato wannan wanda ya shigar da ƙafafuwan nashi guda biyu a cikin huffin nasa, bayan ya wanke su a cikin alwallar da sallah take halitta da wannan alwallar, shi ne wanda iza a hadatsa idan ya yi kari, bayan ya yi wannan alwallah ɗin. Wata wadda'a kuma ya yi nufin zai yi alwallah. saboda wannan kari ɗin masaha alaihi ma shine yake yin shafa a kansu an gane ko wato wanda waɗannan sharuɗan suka tattaru a wajen shi suka cika a wajen shi to shine yake shafa a kansu saboda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yake cikin sahihain hadithin al-mughira ibn shu'ba Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi zan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya je shi ya biya bukatarsa a cikin daji bayan ya dawo mujira ɗan shu'uba ya ce ni ne na jibinci zuba mai ruwa yana alwala ya ce sai na meka hannuna domin in fitar mai da takalman shi daga jikin kafafuwan shi faƙala da'ahuma fa inni adakhaltuhuma ɗahiratain famasaha alaihima an gane ko wa illa fala malam ya ce wa illa idan kuma ba haka ba wa ma'ana wa illam ya cimma hadhihi shuruɗun lati zakarnaha idan waɗannan sharuɗan da muka ambata ba su cika ba ya zamanto a cikin alwalla ce wanda take baya halitta mutum ya yi sallah da ita ko kuma asiran ma ba alwalla ba ce wankin jiki ne ya yi ya wanke gabaɓuwan shi baki ɗaya na alwalla amma ba da niyyar alwalla ya wanke su ba ko kuma kawai da ya zo shi a a cikin alwalla ce wanda take ba ta ruwa ba bahara ce ghairu ma'iyya a taimama ne to wannan duka ba zai yi shafa a kansu ba shine fala ma'ana idza ikhtalla shar'un min hadhihi ash-shurut al-mutaqaddima fala yamsahu alayhima idza arada an yatawadda ba zai yi shafa a kansu ba idan dai yana nufin zai yi alwala fala budda an ya khala'a khufaihi thumma yaghsilu rijlaihi thumma ba'da dhalika idza adkhala ar-rijlaini fil khuffaini yajuzu lahu al-mashu idza arada an yatawadda'a marratan ukhra na'am
وصفة المسيح أن يجعل يده اليمنى من فوق من فوق الخف من طرف العصاية ويده اليسرى من تحت ذلك ثم يذهب بيده إلى حد الكعبين وذلك يفعل باليسرى ويجعل يده وكذلك وكذلك يفعل باليسرى ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلها to shikenan a malam kuma zai yi bayani akan yanda ake shafa akan hufi din bayan ya gama maka bayani akan wato hukuncin shafa akan shi ba dole bane idan ka ga mutum yana shafa akan hufi wato kalka ce mishi mutum ne wanda yake mai son jiki ko mai sakaki ko mai wasa da addini wato akwai yanayin da yake halitta mutum ya yi shafa akan hufi kamar yadda idan ka ga mutum ya samu yana taimama ba za ka ce wani baya son ya shafi ruwa ne da ruwan da komai za ka ce za ka yi taimama akwai wanda jikin shi baya son sanyi an gane ko irin yadda ƙasa ba kala ɗaya ba ce haka nan halittar 'yan adam ba kala ɗaya ba ne wani za ka gani irin wata ƙasar wanda idan ka taka ta za ka ji da kanta tana rozewa wani gurin idan za a yi banɗaki za a ce to wannan gurin wa in aka ce a yi irin ta birgin laka da wuri za ta lalace wannan dole ne sai dai a mata ta kaza ta siminti a ɗago ta akwai gurin kuma da za a ga in aka ce ta simintin za a yi saboda ƙarfa ne gurin za a sha wahala sai dai a yi dubara a yi wata kala an gane ko to haka nan a cikin mutane akwai wanda ruwa baya illata shi a jikinsa akwai wanda kuma ruwa yake mai illa za ga wani shi ba ɗan tauna ba ne ba ɗan garake ba ne amma in dai sanyi ya shiga za ga ƙahon shi wanda ta wani ɗan garaken ma da shi da baki ɗaya ta tsatsage ta yi hoso ta rikici kaga shi ba ruwa ba ma yake shiga to amma saboda ɗan ruwan wannan kaɗan da yake shafa mata a cikin sanyi da ba ta so ya zama to din ta ɓaɓɓare in ka gan shi a jaka ma ba za ka ɗauke shi ba an gane ko to amma wani kuma za ga yana zuwa garaken da asubahi zai je shi ya yi ba ruwa ya shiga ruwa amma in ka kafa shi ka ganta haske ma take kare ka ce wai mai sirrin ke ce kawai bin indillahi ne eh ba wani sirri min indillahi ne to sai kuma sifatul masi alal khuffain yanda ake shafa ɗin akan hufi ɗin saboda bayan ya maka bayani akan halaccinsa to akwai buƙatar yanda ya kawo maka yanda ake yin alwalla amma bai yi bayani akan shafa akan hufi ba a cikin alwallar to akwai buƙatar ya kawo maka yanda ake shafar akan shi don ka fahimce shi ya ce yanda ake yin shafa akan hufi ɗin shine an ya ja'ala yadahu al-yumna min fawqil khuffi wato wanda zai yi shafa a kan wannan hufi ɗin shine ya ɗora hannunsa na dama hannun shi na dama ya ɗora shi daga saman takalmin nashi ƙawa ciki min ɗarafil asabi'i wato zai ɗora shi ne daga tsinin yatsotsin ƙafafuwan nashi daga tsinin yatsotsin ƙafafuwan nashi zai ɗora shi kenan daga nan zai dora hannun nashi na dama an gane ko in ya dora su waya da yusra min tahti dalik sai kuma ya dora hannun shi na hagun ya saka shi a kalkashin kafar tashi ta dama ya haka kenan an gane ko idan ya haka tsumma ya zahaba bihi ma sannan kuma sai ya tafi bayan ya dora hannun shi na dama a sama na hagun a ƙasa sai ya tafi da su ya shuɗar da hannayen nashi guda biyu. Biyadihi da hannun nashi guda da hannun nashi guda biyu halin kasancewar shi yana mai shafa ila haddil ka'abaini har ya zuwa ƙarshen idanun sau yana haka zai idan haka an gane ko wannan ita ce sufa ta farko wa kazalika yaf'alu bil yusra malam yace to hakan nan zai yi da kafar hagun kafar hagun ma idan yazo zai shafe ta to yanzu a nan kowace in a gidanta ne ita ce sarki an gane ko yanda in aka je in za a yi alai in aka yi a garinku in bi ɗaya aka samu ku bi biyu ce in kuka sa ɗaya a ɗaya ce in aka zo retur kuma haka in kuka taro su in bi biyu suka samu ko kuka sa ɗaya an tashi an yi kunnen doki to ita ma hagumin aka zo gidanta ita ce a sama sai ta ce bismillahi sai a yi haka an gane ko shi ne ce wa ya ja'alu ya da yusra min fawqiha wal yumna min asfalihi yanzu kafar a hannun hagum shine yake da masaukin baki sai ya ɗora hannun shi na dama min fawqiha daga saman kafar da hagu yanzu hannu na hagum shine a sama waliyumna min asfalihi sai kuma ya ɗora hannun shi na hagun a ƙasan a hannun shi na dama a ƙasan ƙafar shi ta hagu kenan in aka je ita ma hagu sai dama sai ta yi haƙuri ta zama a ƙasa kada a ce mata kar ta ce kullum ita ya a gada za ta kwan in aka zo sai a yi haka an gane ko wannan shine da hagun go wannan ita ce dama go sai a yi haka in aka yi haka an gane malam musa na'am yawwala to shikenan haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa amma waɗansu daga cikin malamai suka ce ko a damar ce ko a hagumkin ce dama ita ce a sama hagum a ƙasa a ko ina ita dama ita ce mai masaukin baki an gane ko hagum sai ta shiga ƙalƙashinta amma waɗansu suka ce a'a kowace in a gidanta ne a barta ta yi abin da take so eh a barta a sama dama in a dama ne ta zama a sama hagum in a hagum ce ta zama a sama ita ma an gane ko to fala yamsahu ala dinin fi asfali khuffihi aw rawti dabbatin hatta yuzilahu bi mashin aw ghasalin to shikenan malam yace wala yamsahu ala dinin mai shafa akan hufi guda biyu wala yamsahu ala tinin bai halitta a gare shi wato makaruhi ne yayi shafa ala tinin akan laka fi asfali hufihi wanda take kasan hufinsa bai dacewa mutumin da ya shiga guri mai lakatabo da takalmin nashi kafa ciki to idan ya zo yana alwala zai yi shafa akan hufi din to baya halitta ya yi shafa a kan shi da laka tabo a jikin an gane ku hatta yuzilahu bi mashin aw ghaslin har sai ya kawar da wannan laka din bi mashin ta hanyar gogewa ya goge shi da kyau idan laka din ɗanya ce ya goge ta ta tafi aw ghaslin idan kuma bushashiya ce ta bushe ya wanke ta ta tafi an gane ko aurau dabbatin hakanan kuma ba zai yi shafa ba akan kashin dabba wanda ya tako shi a ƙasan takalmin nashi yana tafiya ya je garke ne garke ne ya je dama ya je yi wa dabobinsa faruwa to da ya je shi da takalmin shi kawa ciki to ya tattaka kashi na dabobi to da ya zo waɗansu sun liƙe a ƙafafuwan shi waɗansu kuma ba su liƙe ba to yanzu wanda suka liƙe ɗin nan ba zai shafa a kan takalmin wannan ba dole ne sai ya kawar da su kawarwa in ma bi masihin au bi hasilin in ma ya goge su da kyau irin ka zo guri wanda yake mai haƙo ka mutum yana tafiya ya shiga cikin da ya shiga cikin wani wata inda ake zuba da shara bola yara sun yi kashi bai sani bai taka to in ya zo shi zai goge shi ai goga shi yake a haƙoƙo ya goga shi ya goguras ga kama bai taka ba to in ma ya mushi haka nan ko kuma ya wanke shi sannan kuma sai ya shafa a kan gurin
waƙila يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى طرف الأصابع لئلا يصل إلى عقب خفه شيء إلى من- عجبي
إلى عقب- عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب من القشب to shi kenan malam ya ce waƙila aka ce ana waɗansu daga cikin malamai suka ce yabda'u fi masihi asfalihi min alka'abaini ila atrafil asabi'i idan ya zo wajen shafin hufi daga ƙasa an gane ko daga sama zai ɗora hannun shi ne na dama a ƙafar dama zai faro daga tsinin yatsotsi ne daga nan zai ɗora shi to amma daga ƙasa akwai magana guda biyu magana ta farko shine ita ma zai kamo ta ne daga can tsinin yatsotsin daga ƙasa magana ta biyu ita ce yanzu idan ya zo shi zai yi shafar haka ne an gane ko shi ya tallafe gaba shi ita ta tallafe hagu- eh, baya an gane ko dama a gaba hagum a baya yanzu haka za a yi sai su yi irin da ake sha hannun riga an gane ko za ka je da magaram shi kuma yana dawowa shi ne hannun riga an gane ko sai su haɗe a tsakiya ita ta huce ita ta huce an gane to haka za in aka yi haka ita ta janyo ita ta janyo sai su haɗa nan kuma kowa ya ci gaba da wannan ɗinshi kuma sai a daidaita daga baya an gane ko shine yana farawa fi mashi asfalihi min alka'abaini cikin lokacin da zai shafi ƙasan idan sauɗin yana farawa eh, lokacin da zai shafi kafan ƙasan hufin nashi to yana farawa ne daga idan sau zai fara ne daga baya ila atrafil asabi'i hal ya zuwa tsinin yatsotsin nashi an gane ko to anan ya kawo ta illa wanda illar kowace daga cikinsu ko da a shafar na gaban ne a zo bayan zai iya tabbata kuma ko a shafar na bayan ne a je gaban zai iya tabbata shine ce li Allah ya sula shay'un saboda kadda wani abu ya sadu ila aqibi khuffihi zuwa ƙarshen khuffin nasa min rutubati ma masaha min khuffaihi daga ɗanyen abin da wato ya shafa daga khuffin nasa min alqashabi wato na datti saboda kar ya zamanto idan aka ce ya kamo daga nan ƙasa daga nan ƙasa tsinin yatsotsi in ya janyo in akwai datti a jikin hufin nashi in suka zo a ƙarshen hufin za su tsaya za su mallake an gane ko tunda ita kuma sama dama ba ta da matsala in tana da wata matsala ma za ka gani ka goge kafin ma lokacin shafin hufi din yayi amma amma ita kuma ƙasa in ba ɗago ta ba kai ba an gane ba ma da wata matsala a jikinta an gane to amma kuma ko da a ce daga nan kin zai fara ai akwai yiwuwar kuma ƙazamtar dattin ya kai shi can ƙarshe ya ajiye shi an gane ko to shine za su ce wannan illa ɗin tashi ba ta samu amsuwa ɗari bisa ɗari ba a wajen dukkan malamai akwai wanda suka ga cewa illa ce wanda take tahtaju ilan nazar akwai kuma wanda suka ce wannan illa ɗin da ya kawo a cikin kowanne daga ciki ana iya samuwar wannan illa a cikin kowanne gaba ne zai yi ko baya ne zai yi duka inda zai je dai shahwar da ƙarshe za a samu wannan illa ɗin a ƙarshen an gane ko suka ce to don haka lamurar jiha ba a samu wani abin da yake rinjayar da wannan magana ta biyu ba waɗansu suka ce suna nan akan ra'ayinsu na farko waɗansu kuma suna kan wannan ra'ayi na biyu to dai ala kulli halin shafan ƙasar ku- eh, shafar ƙasan hufi baya daga cikin dole an gane ko ba dole bane mutum ya shafe shi in ya zo shi zai yi shafa a kan hufi abin da yake dole ya shafa shi ne zai shafi saman shi an gane ko shi ne saman shi shi ne ake shafa kamar yadda ya tabbata daga aliyu bin abi talib Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi aliyu bin abi talib ya ce laukanin dinu bin ra'ayi lakana asfalal khuffi أولى بالمسح لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ce wa ƙadar ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala a'lahu ya ce da a ce addini ana yin shi ne da zallan tunani da kuma hankali da ai in aka zo wajen shafa akan huffi guda biyu a shafi ƙasa zai fi fa'ida sama da a shafi samar saboda a ƙasa ne ake tunanin za a ɗauko za a kwaso wata datti da makamantansu ya ce to amma na ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa a kan sama kufi ba a ƙasan shi ba abin da yake dole kenan shafa a saman shi ba a ƙasa ba ƙasa wannan inda a ce mutum zai shafi saman shi ya takaita ba tare da ya shafi ƙasan shi ba ya isar mishi amma inda a ce mutum zai takaita akan shafar ƙasan bai shafi ba saman bai isar mishi ba saboda wanda nassi ya bayyana ya tabbata ana shafa shi ne sama shi ƙasa kenan jikara bin sirdi ce to amma za a yi jikara bin sirdi a yi mustahabi ba a yi ba farilla an gane ko to da haka ba za ta sha ba kenan kamar mutum ne ya takaita akan sallar azur ba tare da ya yi raka'o'i na nafila kafin ta ba da kuma raka'o'i na nafila bayan ta an rawati ta ba za ka ce sallar shi ba ta yi ba amma da ya zo shi kawai sai an rawati ya yi kafin a zuhur da ya kare liman ya shigo za a yi sallah ce ku je ina hanya ya da ya bari an kare kuma ya tashi ya hallo kuma ba a daha yanzu sun isar mushi ba su isar mushi ba salal azur an gane ko to shine ya ce wato shahwa a saman shine yake da kwai tushi a ƙasa shine jika rabin sirdi kenan in an yi shi an ƙara wa abin kyau in kuma ba a yi shi ba ya halitta a je a yi sallah da wannan shafar da aka yi na'am وإن كان في أسفله طين فلا يمسه عليه حتى يزيله مالا يتي وإن كان في أسفله طين idan ya zamanto a ƙarƙashin wannan hufi ɗin akwai laka da ya tako ta to fala yamsahu alaihi ba zai yi shafa ba akan wannan hufi ɗin hatta yuzilahu har sai ya kawar da shi har sai ya gusar da shi sannan kuma yake halitta ya shafa a kan shi wato wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce a idan a ƙasan hufi ne kafin ya kawar da shi mustahabi ne yin hakanan ɗin ya kawar da shi ɗin amma in a sama ne wajibi ne dole ne an gane ko alhamdulillahi al'ilmu inda hu subhanahu wa ta'ala.